الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة ashirin da hudu ga watan Jumada al-Akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai a sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba wata mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da tara a wannan littafi mai albarka al-lu'lu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan za mu tashi darasi na 160 daidai hadisi na 1045 inda za mu tashi kitab matattara ta 24 kitabul hibar a shafi na 319 malai ce kitabul hibar littafi ne da zai magana ko matattara ta alhibar baye-baye idan alhibatu aka ce sai a ce wato baiwa ko kyauta kashi nan ayoyi da yawa sun zo da kalmar Allah madaukakin sarki ya ce lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inakan wa yahabu liman yasha wa dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa kaga Allah madaukakin sarki yace abin da yake cikin samai da kasai gaba ɗaya na sani yana halitta abin da ya ga dama duk wanda ka gani a halittarsa ba shi ya zaɓi a yi haka ba shi sa an ka kubuje shi da Allah kai sai buga Allah wa man ahsanu min Allah sai buga wa nahnu lahu abidun Allah shi ya ga dama ya yi ka haka haka yake bukatar ka to shine yake ya habu liman ya shawo inakan Allah yana ba wanda ya ga dama ƴaƴa mata in ka ga mata a ƴaƴanka to Allah ne ya ga dama ya baka mata wa yahabu liman yasha'u dhukur yana ba wanda ya ga dama maza sai ya au yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha ko Allah ya gwaba ba ya baka maza ya baka mata wane mutum kaga annabi lut alaihi salatu wa salam jambul mu'annathi salim ne duka mata ne annabi yaqub alaihi salatu wa salam maza ne annabi ibrahim alayhi salatu wassalam maza ne amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tazwiji akai man maza da mata to wannan dukkanin dama Allah ne kuma duk wanda ya ma kyauta ce shi za a kira wuce alhibatu kyauta dan ba wani ministry yanzu da zaka je ka ce ana siyo da ko yanzu duk abin da aka yi ba gori na abin duniya sai ka je ka siya amma yanzu a yi ma gorin da aka ce bari ka tafi country mall ko shoprite ka je ka siyo a daina wuce gorin nan wane mutum wane mutum to kaga Allah shi yake bayarwa sannan yake rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ayat da cikin Ali Imran ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan da ka shiryar da mu wa hab lana min ladunka rahma Allah ka ba mu rahama daga gare ka kaga alhibatu ta kuma zuwa ita ma rahama Allah ne yake ba da ita shi sa lokacin da mutum ya zo za ga ko yana cikin depression ko wannan nutsuwar da rahama da Allah yake bayarwa in aka ta baka magunguna da psychologist da za ka ta zama da su ko wallahi sai dai a rage ba wani abu amma ba da ita nutsuwar Allah kadai ne zai baka shi za sai ka kowa zuwa gare shi ka yadda da komai shi yake yi sannan sai baka nutsuwa sai daga cikin magabata yana cewa da a cikin sarakuna sun san irin nutsuwar da Allah yake ba mu da kwanciyar hankali da sun yaƙi mu akai da takobi don su kwaci amma da yake Allah ne yake bayarwa ba wanda ya yi wannan gasbuɗin sannan furqan mutaya a misali na uku Allah yake wallazi ne yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ay yaquluna rabbana hab lana da wannan suke to Allah yana yaban wasu bayin Allah wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama to sai zo gaba da yake cewa wallazi ne quluna da kuma waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu hablana min ladunka rahma amma haka ne qulu rabbana hablana min azwajina ya ubangiji ka ba mu min azwajina daga matanmu wa dhurriyyatina da kuma ƴaƴanmu ko raka ayyukan waɗanda za mu mun gansu za mu rika jin daɗi waɗanda za su faranta ma ka kalli yayanka gaba ɗaya ka ga lafiya lau shi ne ƙorata a yi wanda idan ka kalle shi baya sa ma damuwa to ka riƙa gaya wa Allah maɗaukakin sarki wannan to Allah ya baka ɗan da zai faranta ma shi ne ƙorata a yi ne waje an lari mutu kai na imam shi sa wanda ya fahimci rayuwa ko za ka gobe a wuri ko na addu'o'in baya wasa da su mata ta gari da ya ƙara kwarai ba sai an yi aure ba ma da ba za ka gane wannan basiran da ka yi auren ba ta daskuru na wa a kuri da wane mutum ai sun tuni idan mutum wani yanzu za ka rika tuno addu'o'in kakanni da kakar kan kai mata abu ya ce Allah ya baka mace ta gari kai ta korafi kawai za ta baka alawa ta ba su sun san me suke gane ma domin baka samu mace ta gari ba ko ya'ya na kwarai to rayuwarka za ka mutum da wuri yake tsufa lafiya ya saboda haka wannan shine alal akal abin da zamu fahimta akan alhibatu kyauta sannan bari in kawo wasu abubuwa kafin mu shiga cikin um, karatun ita kyauta abin da suke kiran wato kyauta cewa at-tabarru'u bil mali halul haya dun iwaz at-tabarru'u bil mali halul haya mutum ya tabarruki sadaukarwa ya sadaukar ma da wani abu nasa lokacin da yake raye ya ce ya baka ba kuma wani abu kuka yi canji ba da shi ba kakara aka yi ba kawai kyauta a hadisi kuma annabi ya ce da hadu da abu ko ku rika so kyauta sai a so kyauta tana domin kyauta abu biyu ne in kaga mutum yana nema to yana kanta kuma yana girmama kyauta bambancin su da wato da zamu zo mu ji nan gaba da sadaka to saboda haka kyauta ya halatta da aka yi ba kafa ko kuma kafin zo ga wannan me bambancin kyauta da sadaka bambancin kyauta da sadaka shine ita ana yin kyauta don girmamawa da kauna amma sadaka kuwa tausayi ne yake sa yanzu ba kai niyyar sadaka ba daga zuwan nan yanzu wani ya zo ya bara ya faɗo za uwa sai ka ji kalmomin da ya faɗa wasu daga ciki ya za ka tausaya ba ga ɗari biyun ka so kake kai wani abu da ita amma ka rika jin cewa wani rawa ne ko in baki duka to zai yi sannan suna bayanin wacce ce tafi tsakanin kyauta da sadaka duk gaba ɗayansu ana yi ne don samun kusanci zuwa ga Allah amma suna cewa wai sun ce sadaka ta fi to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya yi sadaka da yawa tana kau da musiba ai shi ne ba wuce cewa sadaka maganin musiba gaskiya ne maganin musiba su kuma can gurin ka ce kyauta ta fi to ma annabi baya cin kyauta baya cin sadaka ya kirawo ta datti dattin wato mutane ita sadaka sannan kuma lokacin da Salman al-Farisi zai musulunta Salman al-Farisi yana cikin waɗanda suka yi shekaru da yawa ko in ban manta waje da ya shekara kusan ɗari biyu ya zo ya musulunta shi yana shekaru Allah ya ba shekaru da yawa ko ya shekara sittin a musulunci da saboda haka Salman al-Farisi mutumin Farisa ne asali ɗan ɗan Iran ɗan Iran a Faris yake a Iran saboda haka bautar wuta ciki ya samu labarin annabi alaihi salatu wasallam ya yi wutar daki a cikin abubuwan da suka karanta cewa annabin karshen zamani baya cin sadaka da ya zo ya ta bibiya ya zo alamomin da ya mun taba kanta a jama'ilin za ku tuna na zan kai kana dan bita malam Muhammad a jama'ilin shekaru wajen goma baya cewa abin da yake ya zo ya rika bibiya da gaske alamomi guda uku ɗaya daga ciki banda tambarin annabta da yake zai zo ya gani na biyu kuma shine matsalar sadaka cewa annabin baya da sadaka da yazo da yazo da dabino ya kawo yace ga wannan sadaka ne annabi da ya karba sai ga a gaban da ya raba wa mutane gaba ɗaya shi ne kuma sai yake to wannan alamar haka sai kuma dawowa sai ka dabino da yake wannan kyauta ce sai ga annabi ya buɗe ya sa to shi ne yake ashhadu annaka rasulullah lalle na ce da kai annabin Allah ne sai musulunta Salman al-Fari saboda haka ga wannan a dunkule a kyauta ke sannan ba annabi ba duk wanda suke dangin annabi alaihi salatu wassalam kakaffin su ba ta cin waɗanda shi ahlul baiti duk annabi ya haramta musu sadaka saboda haka kukkure ne ka tashi a gaban mu mu ɗaliban ilimi a nan ka ce kai jaridi ne a baka na kakan ku ba za ka ba ka kwarai ko domin kakan ku ya hada ka in dai kai ɗin gidan ne to ba za a ba ka ba domin ya haramta maka ci sai dai ka nema ta wani bangaren daban to to ga magarin mutane ba mu saura wace kyauta ce da halatta mutum yi ba kai ba ahlul baiti ba da aka sadaka kai in aka baka ba ka da matsala a sadaka amma kyauta akwai kyaututtuka ma da malamai suka ce kiwa bai kamata mutum ya ci ba wata irin kyauta ta farko ita ce kyautar da wani ya yi farauta kana cikin ihrami ya je kamo barewa ko dumu ya soya abin da ya kawo dan kai kun ji kalmar da nake dan kai ya kawo dan kai ya yi farauta ya kawo ma wannan haramun ne mutum ita ce ta farko an gane ko ta biyu kyautar da mutum ya kuru shi ba iya cin kaza a gidansa ba ko guda ɗaya amma saboda za su gidanka sai ya biyo dogo guda ya kai ba kuriyai shi ma ba a ci a gidansa ba ba za ka kuma da sallah ne sallah shi ma wannan mutum ya kama irin wannan kasan ga yanayin da ya halatta ka ba ka ga da bambanci yanzu mutum zai zo gurin ka daga kauye ko wannan gurin ka ya ruko tsintsiya da wannan zai iya ko tsintsiyar sa guda biyu da yawa da ma gaisuwa da neman kiri yanzu sai ka tsara ba shi ne ma a nan malamin jikin suka ce idan ya tashi tafiya ya biyo tsintsiyar ɗari ka ba shi abu zai ce to da masa tsintsiya da ban kayan da domin kamata ya kamata ɗari biyu ko dubu ɗaya ga kuɗin mota ga mali ga tsintar da ka to to wannan shi har malaman fiqh suna magana akan wannan to wannan kyautar ita ma bai halatta karba ba kai sannan ga uku wanda yake wani aiki na gwamnati ana biyan sa wannan ce mai wahala kawai wani ya zo ya dauki wani abu daban kayan aikin da ya kamata ka yi ana biyan ka kuma ya zo ya baka wani abu ya ce ga wannan ihsani in ji ba hauki wai zai ce ita ne ko albarka ko zuzin ka cika ta harama inna ma ya akulu na fi buduni na shi za na kawo ki a kanki saboda na san sai ya go tsayawa me yasa barin kawo dalili dan in hutar da kai wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya tura wani ya je karbo zakka da ya je karbo zakkar sai ya rasulullah gashi wannan shine zakar wannan kuma ba da akai sai annabi ya kalle shi yace me ya hana ka zama a gidan iyayenka me yasa baka zauna a gidan iyayenka an baka ba mahaifiyarka da mahaifinka illa shi ne me yasa da baka bani ba sai yanzu da na zama minista me yasa ni ba makocin ka ne ko lon baka taba bani ko boye ka ba ba yanzu ka sa an kawo mun tirela guda eh ma ka san to irin wannan haramu ne ba ni na faɗa ba annabi ne ba yawa mu je zuwa babu karahati kira'il insan ma ta saddaka bihi ni man ta saddaka alaihi dan kawai ne sai mu da ni ko sai in tuno mana kalmar da da kai da baya tuno sai malam da ta haɓa ayan boko aqida wani je ce wa me za a ce kada kasa ite saboda annabi ya ce mu kace yace kuma ko kai yace muka ce za mu kai shi ne kawai hausa wannan baya buƙatar aya ko hadisi ira hausa kala rawi ne ko wanda muka faɗa ra a saba irin da kun tuno da ai yawa me yasa annabi Sulaiman yake tashi sama shi annabi Muhammad baya tashi kuma shi annabi Muhammad ya ji yayi shi yake da shi yace me yasa dan guri da babanka waye ya ji yace babana ya fi mu ayi mutum ne yace to me yasa unguri take tashi sama kai ba ka tashi babanka baya tashi sama kaga shi kenan kawai amsa ba aya ba hadisi to wannan shine to kaga babu karati kira'il insan ma tasaddaqa bihi man tasaddaqa alayhi uzuri gaba kuma babun da yake magana akan karhanci mutum ya sai abinda ya bada sadakarsa ga wanda ya bawa sadaka ka bawa wani mutum wani abu kyauta motar ka ce kawai sai ka gera da wani lalata baya kula da shi sai kake dawo kawo ita ya lada ba ko yadda wasu suke yi mutum yana so ga shi ne mun da zakka amma sani yadda za a fitare na nan shi malam ya halatta da Allah a kai mun kudin da biya kaga masu imani kenan masu tambaya wani ba kawai sai dai ba zai ya mata kudi ya baka kudin ba zai fitar ba shi ai so ake ka bashi dan baki ma ya kiwata idan ya kiwata shi ma tasa sai yawa haka ake so in ya je ya je ruwansa amma dai ta fita to wannan babu abin da zai magana a cikin akai kiran barku ne ana Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu qala amaltu ala farasin fi sabilillah Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda hamal yace hamaltu ala farasin fi sabilillah na ba da kyautar doki in garba dan a daukar kalmar Allah shi abin da yake nan kyautar doki ya bayar da a daukar kalmar Allah fa ba'ahu alladhi kana indahu wanda aka ba sai tozarta abin hawa doki sai ran to baya kula da shi baya ba shi abinci ai kaga da ciwo ko kaya ka ba mutum kaga da wuri ya kashe zaka ji ba da sai ka ji wani yana ba zan ko ba ba ba saboda haka faratu an askariyahu sai na waje ce sai ne nufi in fiye shi kawai tunda a gurin sa lafiyayyen doki ne in garba amma a gurin wannan ya so zartar da baya kula da shi wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin sai na waje ce sai ne tsammanin kuma ya kashi siyar mun to da arhaji siyar mun saboda ne saboda shi ya bashi ko dole baya arha zaka zo ne duka ce kai kawo kaza bayan shi ya baka ka san abin nan ga yadda yake sai dai ka ji ba ana aji abin da ka bayar kaga daga nan inda wani ne kuma maybe kuɗi zai wa abin sa yanzu daga nan kaga an danne shi shine bi rukhsa da rahuta rahuta da bawo yake faɗa ai larabci ne a rukhsa sai ce rahuta wa ta'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam to amma duk da haka sahabbai da yake ba su abu da ka sai dai tambaya annabi alaihi salatu wa salam faƙala sai annabi yace la tashtari karka siya kaga ba irin mu bane yanzu da mutum sai yayi abin da yazo yace da Allah ne hukuncin kaza kuma ka ga yamar bare wa domin ya gama malam ya alai rijiya wa alal ulama wa yaktadi bil mutabi'in li sunnati muhammadin shar'i ya waka duk abin da zaka tambayi malamai ba ta akai ka ware facebook sai mutum yazo saboda rainin wayo sai ne sai jama'a da Allah ne kaza wai a facebook me yasa san da kana ciwon ciki baka tambayi maganin ciwon ciki a Facebook ba sai da kare mu consultant ko saboda kai da cewa nan kake kaza ai to nan ba alimanci ai kake kaza ai don duk wanda ya baka fatawa mabiya yawanci wa ma'abota ilimin ne za su baka fatawa in daga biya ne kowa zai ce ina ganin kaza ai bai kamata ai kaza ba ko ba ka ke yi ba don ba da zama mai arha ba komai kawai a ganinsa amma ba wanda yake fitowa yana rashin lafiya ko ga yayin fatawa a beji a bejinsa saboda kaga yayin da likitanci lalle yake kamata ya kantafi gida lafiyar sa ba amma yayin da kantafi da imanin sa haka ne bai dai wasa da lafiyar sa ba amma yayin da wasa da imanin sa da addinin sa to wannan shine ka sai na Umar wato sai dai tambaya Annabi alaihi salatu wasalam Annabi yace karka tiya wala ta'ud fi sadaqatika karka komawa sadakar da ka da ka bayar kyautar da ka bayar kar ka koma mata wane mutum sai annabi ya ce wa ina adakahu bi dirhami koda koda akan dirhami ɗaya yake ka kawo dirhami ɗaya naira ɗaya kar ka siya fa inna la'ida fi sadaqatihi dum mai komawa cikin kyautarsa kal a'idi fi qayli kamar mai komawa aman zane mutum ya amai ya kuma lashi ya shanye abunsa haka annabi ya wane mutum wane mutum to saboda haka wannan kaga hadisin akwai wani hadisi ma daban wanda hadisi Abdullahi da Umar ne annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yahillu li rajulin an yu'tiya an yu'tiya hadiyata baya halatta ga mutum ya bada wata kyauta bin nakira aw ya hagu tibatan ko yayi wata kyauta bayar jiyo biya illa alwali ya koma wa kyauta din dai ba uba bane za mu zo nan gaba mu ji idan mahaifi ne yayi kyauta ya halatta ya fashi me yasa da kai da kaya duk mallaka wuya ne an tawo ba duka li abika dan mahaifin ka yi ma kyauta ya kwace ba laifi yayi ba kai da kaya duk mallaka wuya ne to shi ne annabi ya ce amma banda mahaifi shi ma yori wala da hu مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع فقاع ثم عاد في كيده haka annabi yake yace domin wanda yake yin kyauta ya kwace kamar wanda ya ci abinci ne ya koshi bayan ya ci ya koshi ya umma ture ni sai kuma ya amare ni da ne kuma bi ya sanya abu eh kina ai ai annabi yace kamar karan da ya haka kyauta ya mutu ko in ji yara eh to amma ba hadisi bane yawa shi dai annabi bai ce ya mutu ba misalin da abin nan kenan to kaga hadisin yana koyar da mu an so mutum ya rika taimakawa in za a yi aikin Allah shi za ba a so in za ka yi tiro ko ka yi darasi taimako ya kawai bayan an fahimta da kyau ko eh saboda haka a kaga taimako za a fita jihadi ɗaukaka addinin Allah to je rufe idan ka taimaka sannan kun ga wannan kyautar da sai na Umar ya yi kira ta wakafi ba za mu zo babu wakafi ta ci mai zuwa da ya ce wakafi bambanci da bambanci da sadaka da kyauta da wakafi wakafi shi ne ka zo ka ce kaza kake so a yi ka bada wannan gidan ka ce iya ba da ta Qur'ani kake so su rika zama to tunda ka kuma kace wakafi za mu zo mu wannan dole abin da ka faɗa shi za a amma yanzu ka kawo ka ba da dubu ɗari dubu hamsin ka ce ga ji a yi abin da ya kamata to ba za ka yi min jarabi ba abin da ya kamata to sai a duba abin da ya kamata a yi an fahimta zai iya yiwa wani lokacin wato buƙatar mu da muke da ita ba abin da kake tunani ba ne daidai lokacin wata kila muna da wani guri yana yoyo sai mu yi amfani da shi a daidai lokacin muna da daga cikin wato malaman ba akwai wanda yake bukatar wani agaji ba sai ni masa a daidai lokacin akwai wanda yana da bukatar wasu da tabai da yake karatu yake kuma bai da kudin siya sai ai masa wallahi wani lokacin irin wannan tara ma ku amfani sai da kake tsammani akan wanda zaka kebance to domin wanda kai kebance din nan in fa ba a samu wannan mu dole haka za a hakura sai da aka samu amma wanda ka zo kace gashi ai abin da ya kamata za ka kawo da kofa za a yi sako wata sarka jariyar ba ta buwar da kake tunani sosai kuwa to wannan yana da kyau musamman ga masu son ayyukan alkhairi sirka hararo wannan a zukatan sirka hararo kuma akwai abubuwa da dama wani kuma tambaya zai yi ce akwai wanda abu da ake bukata yanzu kuwa to kaga shi ma yayin hikima amma wanda ya zo to gace kawai wanda zai zo ya ce shi kawai rijiya yake so a yi in ka ce rijiyar nan zai iya yiwa a yanzu ba ita ake bukata zai iya yiwa kuma rijiya tana kafewa wani lokaci amma maybe akwai wani yana can harkar da awa yake amma ba ya iya biyan littafi littafi da za ku ce masa dubu ishirin da biyar dubu hamsin wannan kafa sai wani sadaka jariyar da ba ta kafewa wallahi ba za ta kafewa ilimin da ya koya zai koyar da shi rijiya tana kafewa amma ilimi baya kafewa yawwa abin da ya koya zai koya wanda ya koya zai ku fahimta da yawa mutane ba sa hararo wa'annan kuma su ni a guri na a yanzu ya shine number one dan na san ɗaliban ilimin da yawa ba sa iya sayan littafi domin littafi yanzu a kurmi sai kana da kuɗi ƙa'ida yake sai kana da shi in ko ba haka wani ne kai ta zuwa library kana da kowa ko a waya kai ta duba a waya shi kuma littafi yana buƙatar in ka zo yanzu wani gurin da ka je ka gani kai kai kai kai highlighting akwai highlighter da ake siyarwa kai highlighting gurin domin kai kana so ka rika tunai wani gurin ka ja man layi domin an samu kaza to shine amfanin harkar ka ajiye shi bayan wani lokaci da wani ya tsako ta magana sai ka zaro littafin ka buɗe gurin dama ka yi alama haka ake yi amma a cikin soskobi ne ba za ka iya wannan ba an haɗa ka da aiki to wayannan suna da muhimmanci gaskiya kwarai da gaske to kaga wannan kenan sannan hadisin ya yi a wuta hari a wuta abin da ka siya ka bayar kyauta ka koma maka ko da gani kai an zo malamai ta suka yanzu idan ka bada zakar dan maraki sai shi wanda ka ba ya je jerin ka je kasuwa siyowa ka gani ba za ka siya ba tsallake shi za ka haka suka ce tsallake ba ruwan ka dinki saboda in kun lura za ku ga akwai abubuwan da ake so a tabbatar ma a zuciyarka eh kada san zakara ba sai daga ciki kenan kana san abin amma ka rabu da shi ita ce kyautar da Allah ya yi dolan da razu zai ra'a ta to bi ku kyautar karfin ta ba zai zama da karfi a zuciyarka ba in ta dawo ba za ka ji karfin ta a zuciyarka ba in ta dawo in ta dawo dan za ka riga ni kaman ma baka bayar ba domin kudin ta wata ila iska ka taba ki ma yake kudin da ka bayar ta iska ba a ji da nauyi da dai akan wannan wani abokin ne yake zan iya baka dubu goma ta iska yace amma wallahi a hannuna ke dubu biyar biyar da nauyin ta nace Allah ne in ne mutane wai ji ga hannu ita ce mai nauyi kaki shine matsala a gurin ka amma ta iska yace zai turo ma goma gidan ma gani yake baka ya mutu ji ba ato ai wai ji a gurin ka duk ɗaya ne kuma ko da yana ganin wancan rajiman bilgaji ne rajiman bilgaji za a iya tura ba a ce bai zo ba ma misali an gane wannan ko da wannan shi ne to mu ko an ji hadisi na gaba an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba anna umar bin al-khattab sai abdullahi da umar yace umar dan khattab Allah ya kara masa yadda amala ala farasin fi sabilillah ya ɗora wani akan doki dan ya fita yaki dan ɗaukar kalmar Allah wajada hu yuba sai ya samu ya tarar da gibe siyar kawai sai ganki a a gurin ba sai da da wa kai ma zai sai da nan fara da an yauta abu sai nufin ya sai abun sa fatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka yi kuma ji suka yi sai na wannan labari ya ji cewa an sa doki a kasuwa sai dai tambaya annabi alaihi salatu wasalam fa qala sai annabi yace la tabta'ahu kun ga da mun faɗa albayru wa shira mun faɗi wannan kalma ko yace kaka siya wala ta'ud bi sadaqatika kar ka koma wa kyautar da kai me za saboda me koma cikin kyautar sa kamar wanda ya amai laji ne gaba babu babu tahrimul ruju shikenan karara sai ana taima mujabala to yanzu ya ce ma babu da yake magana akan haramcin komawa sai sadaqati dangane da sadaka da kai wani hibati da kuma kyauta ba da alqabdi bayan an yi habbi da ita bayan mutum ya karba kun fahimta da kyau illa ma wahabahu li waladihi li waladihi sai abin da ka ba wa danka wa in safal kun ji wa in safal koda dan dan dan dan dan dan dan ɗaya da aka kira a ka'idar a ka'idar gado kaga ai jikan ka ya jiga dan danka su muke faɗa wannan kyautar ake magana an ibn abbas radiyallahu anhu ba qala qala annabi sallallahu alaihi wasallam ala aidi fi hibati annabi yace me komawa cikin kyautarsa kal kalbi ya tsinku kamar kare ne da ya amai in mai audi fi kai in da ne komawa aman ya lai malamai suka ce abubuwa biyu za ka kalla yanzu annabi alaihi salatu wassalam ya kwatanta wanda ya kyauta ya sarbe da kare sannan mun ban wanda ba kwatanta mutum da kare ai ko ko ba baya ne domin fasalu kamar sanin karbi in ta'amil alaihi yalhas aw tatruku kun ji yadda Allah ya kwatanta shi ta'amil alaihi yalhas aw tatruku yalhas shi mutum ne kare eh ka kula da jiye ma lallage ka kyale jiye ma lallage ya kada harshe sannan kuma ga hadisi da annabi ya faɗa cewa idza walada kalbu fi ina'i ahadikum idan kare lallage a cikin kwanan ɗayan ku mazubi ko kera ta ɗayan ku wani yugattilhu sab'an wani yaj'al fi saminati at-turaba ko cewa ya wanke sau bakwai a na takwas din ya sa turbaya ƙasa mun karanta wannan hadisi a ummatul aqab to zo da haka kaga yadda aka ce lallage kawai ne ma sai ka wanke wannan abun sau takwas ko bakwai na bakwai din a sa kasa haka annabi ya faɗa kaga ashe yana da ni yana da cututtuka da abubuwa da yawa mun yi wannan bayanin cewa ɗaya daga cikin matsalar kare a karatun mu na masallacin baje ko ba cewa ɗaya daga cikin matsalar da zaka ga idan yayi yayi sarautar sa ya gama yana gogewa ne da hanyar harshen sai yake sawa sannan a cikin wannan bibirar tasa akwai wasu ƙanana mutum mutum tsokoki da suke fitowa ta hayyaba yau da haka idan ya zo a hajjiyarsa duk kaga ya ɗebo ta lokacin da ya zo ya sa ba hajji a ciki biya dama da wannan wanda experiment har turawa na zamani sun yi an sa abubuwa wato acid masu yawa wanda za a wanke kwano an wanke an wanke an gabe su gaba amma da aka sa ƙasar sai a ga ya buga shi baturen da ya wannan isra'ilin kai yana ganin yake sadaka rasulullah yayi kalmar shahada cewa aka yi hadisin ya rubuta translation din da ya over over din dalilin hadisin ya musulunta ta mura suna can suna kare ta ji kuma yana ne yana gaskatawa saboda haka kaga wannan ko ba komai kwatanta mutum da karima ko ma bayan to kyauta ka yi ka kwaci ɗabi'a kan nika ba ma a so ban karo ka rika tuna cewa ai ko wani zaka ta yi kyauta baka gani ba da shi na ba wani kaza ba a ya shiga la tu'ilu sadaqatukum bil manni wal adha ko bil manni wal adha kawai gori musamman ma kuma kyautar da kai wa Allah a yanzu dan Allah dan ka ba mu fetur mun zuwa a masallaci idan ka zo ka ce ai na taɓa ba ku fetur da mu kake ko da Allah fetur gida na nake ba gida na nake ba so da haka ya kamata a kiyaye dan kan shi dan yanzu ba sa ba ai shi sa wanda za ka tuna koyi wannan shi ya bi kuma wallahi ko bayan ka mutu sai ta fito eh za ka fito amma yayin da kake yi ta kokari ka koyi domin kar shi ɗan ya bata ba shi alƙawarin da yanzu ya rusa aiki Allah ya ce to kaga wannan hadisin a shi ma yana da abubuwan da za mu kalla jumhur gaba ɗaya jumhur sun tafi akan cewa haramun ne kai kyauta da ba jumhur mafi yawan malamai su ne jumhur akwai wanda kaɗan daga cikin suna ganin ko ba baka kyauta ba ba abin kirki kai ba wanda ya abaye laji yanzu kai amai ka ba abin ka kalaji kanka kaiwa kamar dai magana jumhuri take ta bi kwari sannan kaga yadda annabi ya kwatanta bi irin wannan dabi'a da kalmuka mun yi wannan bayani babu karahatu tabdil ba'd al-awlad bil hiba to babu da yake magana akan karhanci na bibita wasu daga cikin ƴaƴa wajen kyauta wani ya zo ƴaƴansa maza zai ba su dubu goma goma mata ya ba su biyar biyar ta yi haramu ai ba gado bane gado ne za a ce mai zakar mutu da hazu da wanda yake in ka ce musu babu za a kawo su ma sai aka aika musu ai za su sa a yi musu yawwa ba wai ya sha bamban da yanzu mutum ya shiga makaranta wanda yana jami'a da dan nursery kudin da za a kashe muku daban ne wannan daban kowa bukatar ta wanda tana al'ada kai kana al'ada ne da jiyan jefa bambar abu da bai zuwa ta tani tani ba ba ka yi kowa bukatar ta za a yi ma amma abin da ya zama za a yi shi gwamnati kowa sai an ba kawai yanzu kuɗi ya zo wani kuɗi ka samu mai yawa ka samu kwangila wasu kuɗi ka ma manta da su duk miliyan ishirin ɗinka da hoto kace to barka ya kowa a lili kowa sai ka ba shi dubu ɗari ɗari da ka zo kan mata sai ka ba su hamsin a kowa sai ka ba shi ɗari inda ba gado ba ne inda gado ne shi kuma gado mun fara ran sai da ya wuce ba sai ka mutu ba sai a mutu na ɗaya bayan ɗaya ke nan sharaɗi cewa duk wanda ya zo ga sharaɗinka cewa in wane ya zo dai a wuri zan baki gida ta wannan tsari da ne kai dogara misali cewa wannan ƴan wannan ɗakin koko duk shekaru daga wani cewa da cewa ne shi da wannan sharaɗi ka ɗauko kowa ya sani inda illa take a wannan shi ne yayin da ka zo baka gama ba ka mutu ka sabbaba baba a cikin sauran kaya don wanda ba a bashi ba za su rika jin haushin waɗanda aka ba ko kuma lokacin da ya zo an zo wata gaba inda kai mutane maka ne ana ta kai mutane maka to nan da ba ka fahimta da ke ku duk da malamai suna ganin shi ma idan kana da iko maka na ba a ware babban da karami ba kowa a kai to amma tafiya kai layi aka to layi shi kenan ko ba wani jarabi ka sa cewa jaraba ce ku biya duk wanda ya dade zan kai ki maka wannan daban ne ka sa sharadi dawa baka faɗi kowa ba wanda ya dade zan kai ki maka shikenan an fahimta da kyau ko amma a zo saboda ita mai ɗakin gaban ƴaƴanta ka fi san ka fi san ƴaƴanta kai dai musu abubuwa akwai illoli da yawa zaka kulla gaba sannan zaka tashi rana a kiyama da faralai domin ka nuna bambanci maganin barkar a fara in ba za ka yi alanci ba ka ba kowa in ka mutu sa gada ike na na hmm eh hmm ba tare ya fi bayyana da kai wa sakatare wai ɗinkin sallah kayan mata ya fi tsada baka zo masu tsadan mu ma namu bane ba haka bane bare kuwa me arha kake siya bana yiza amma ba zancen kayan mata ya tsada ko ba haka bane Allah Abubakar yawa su ma idan ka dauko wata hola mu ma muna da bakon hola ko ba haka bane shine wannan kage yanzu idan aka zo abin da yake na wajibi yanzu ka sai masa hula ka gane ko da kayan sa jejirarsa ka zo ka sai mata ita ba holan da mayafi ka fahimta da ke ko sai ka sai mata dankunne sai ka sai mun agogo ya sai hula ai kai ita ba sai mata mayafi sai ka sai mun agogo abin da ake yin ka zo ka ce to kowa an ware ma dubu hamsin wani mai shi ke nan kawai ka fita dubu hamsin din nan sun alawai da za ku biyo ruwanku wani lokacin da gobe warewa suke su ba uwar ba iyayen su mata a ce kowa yana da dubu hamsin in kika je ruwan ki idan abin da kuka ga dama wannan tana da tattali ta san me yadda ake biyar ka fahimta da kyau ko yawwa idan gejina sai aka ciyo yaji a wato ashirin da aka zo wannan babban zai ci yaji biyar wannan yaji biyu ba ce sai ka yi compensation ba ba wanda ya sa ka kawai a tabba ake so a cikin sa an ba yadda ake so kuma ya samu shikenan a aiki magana da yake yanzu wai sun fitsa da na matan muka ce ba mu yadda da wannan karatun ba za ka iya zuwa kuma yanzu ka ce to ka zaɓa yau aiki ne mafita da ba bajitin in mutum yana so baya son wani hayaniya kai wannan bajitin ka zauna lafiya amma in so kake a kasu rutu to sai ka dawo wannan din a wannan din kuma shi ma idan ka zo misali kaya ne aka zo da su kace a zaba sai kowa ya zaba kace to in ka zabo mai alhaba ruwana wannan da ka zaba ni wallahi baba na fitan wannan to dubu goma sha biyar eh ni na fitan sa wancan da wani dauka dubu ishirin baba cika ma zan ba ba ciki shi ka dauka in ji na dauka to ba ciki shi kenan wannan shine amma mafi sauki mai girma sakatare kai baji wallahi in ka wannan za ka zauna lafiya ba wanda zai dame ka shi kenan kawai wannan shi ne abin ba haka na'am haka haka shi ba komai ba komai ka zo a niyyar ka ba da niyyar cewa dama ka san kudin nan zai kare ba dama kawai ka bari ne a zuwan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yawa wato ladafa ba kowa za ka kai yayi magana da dotti zai je tuna ban kanna ban ta wata magana satin da ya wuce a farko da zan bada misalai shi ya tuna mana ba ni da injiniya dan ni ban ban kula ba gaskiya cewa misali da nake cewa idan uba da ɗa suka mutu a tare kun fahimta da dogo cewa uban kamar cewa ne uban ya riga mutuwa ko sannan abin da nake nufi idan aka zo yanzu suka suka mutu suka yi hatsari ba san wanda ya riga mutuwa ba shine nake ba gadi amma idan uba ya riga mutuwa da minti biyar sai ɗan sai mutu ɗa zai yi gadon ubansa idan ɗa ya mutu da minti biyar sai sannan uba ya biyo bayansa shi ma uba zai gaji ɗansa sannan rago dukiyar da aka bawa mahaifi a kuma raba ta abin da nake nufi ke yawa to wannan shine abin da nake nufi an gane ko justice ya saurara ni ban saurara ba ya ji kamar kalmar na gabatar da dadi akan uba to abin da nake nufi ke wannan shi saboda haka wannan shine shi ma dangane da abin da ya shafi kyauta malai yake babu karatu tabdil ba bil aulad shi ba shi muka biya ko babu da yake magana akan an ci ba a san mutum ya tibi ga wasu daga cikin ƴaƴansa wajen kyauta anin nomani bin bashir in dai kana zuwa imam biyayya kai bai daya kamar da annabi ya faɗa sai ka ba kuwa nomani dan bashir radiyallahu anhu anna abahu atadi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nomani din da yake bada labari yace mahaifina ya zo da ni gaban annabi alaihi salatu wasallam faƙada sai ce ni na aldubni hada gulama oke mahaifin da ya zo ba ɗan ba sai shi basiru ya zo gura annaba ne ga wato salam ya kamo hannun ɗan ya tore shi ya ce ya rasulullah wannan ɗan na nai masa kyauta annahal kaga daga saki ko ya zaka ka masa a baka abu ka ji daɗi eh na
a ji ma wannan mubahama ce yayi tambaya ce mubahama misali uwa ne yana son kuɗi zai registration za a rufe saura kwana biyu ko uku ya zo da bukatarsa an baki yan ma zo da bukatarsa ba wannan so yake a bashi wani kuɗi zai cika ya ya siyo wani abu naka na bukatar kansa wannan kuma sai ya rugo da gudu cewa baba za a rufe da registration saura dubu ishirin kuɗin nan waye a hamba na to kaga amma an kawo abun a dunkule wata kila kai a gurin ka ne tunda ka fi san wani bukata da yawa ni wannan misalin zan iya tafiya a kansa irin in irin wannan ne to wanda wannan yafi muhimmanci yawa shine kawai to kaga inna bi hada ko da hakki bi hada gulaman wannan dan na ya rasulullah na bashi ne masa kyauta fa qala sai annabi yace a kullu waladika da halta yatlahu duk ƴaƴanka ka ba su irin abin da ka ba shi dukan duka ƴaƴanka kowa ka baki qala la ba kariya sai ya rasulullah ba kowa na ba ba qala ke yake farji'ahu yake to dawo da kyautar dawo da ita iza muke magana da zuwa kace ƴaƴanka ba ta gida ina dai ne zauri dubu ɗari biyar biyar din da ka bayar za su yi sa a biyo musu juma'a ai muka haya ko a je fili yawwa wane mutum to saboda haka ga wannan hadisin yana nuni akan me wajibin daidaitawa wujubu tasmiyati bainal aulad fil adiyya wajibi ne ka daidaita yaya wajen kyauta wajibi ne zuwa da annabi alaihi salatu wasallam sannan annabi alai hadisin mun ga annabi ya yi raddul mazalim raddul wato raddul mazalim bi li zulmi wal batil abin da yake na barna da na zalunci sai annabi ya juyar da shi yake riba kaza da aka yi a'a saboda me saboda annabi ya ce ni la ashhadu ala juhri ni ba na shaida kan zalunci sannan abu na ƙarfi yadda sabai ke da kuɗayin kar su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta son su saba ma duk abin da zai biye kuma hadisi na gaba an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu an Ali ala zaliku Nu'man bin Bashir yace na ji Nu'man dan Bashir radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara musu yadda wa huwa ala minbar yana kan minbari ya kuli yana cewa arani abi adiya Nu'man ya hau kan minbari yace wata rana mahaifina ya bani kyauta faqalat amratu bintu rawaha sai amra yar rawaha yar uwar abdullahi bin rawaha ya kokan wa uwa dai uba daya ita ce amra tace la arda baba yaron fa baba numan ita ce mai wannan magana tace la arda ta ta shada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi bazan karba ba har sai ka na har sai ka nemi shaidar annabi alaihi salam sai ka shaida wa annabi sai annabi yayi indozin ya yarda kun ji mata shi za mu ce kullun gidan gidan annabi nan ake koyi mata annabi su ne role model shine daidai kuma na ku ba hatta ki shaida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an shaida wa annabi an sa shi ya zama shaida in ta shaida ne kaga sai an ganji kenan atati fi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji mutun ya zo kaga duk wanda yake da mata biyu zuwa saba wallahi ko ko kai ne zargin ne baro in garin ku sai dai sai ka kusa daya kaje wallahi haka ne ko aure dai gobe ba amma dai rike ba irin da ko ko bidu wace ji ba gida amma wallahi haka ne Allah ya gide ka wallahi to sai ce sai ta ce sai ka ce dawa annabi alaihi salatu wasalam fa qala sai ce inni a'taitu ibni min amrat binti rawaha atiya na ba wa dana dan gidan amra binti rawaha ne na kyauta fa amaratni an ushidaka ya rasulullah ta umarci ne zo ne muje da kai wani Allah ba kariya kaga ba wani dan yanzu yanzu kai ka zo ka faɗa sai a ce kai mijinta ce ne yace ita kace yanzu in ga yawa annabi yace aje kai mujin ta a ba wannan magana cewa zaman lafiya ake tsakanin su da iyalai alaji yace a aita sa'ira waladika mithla hada abinda ka bayar wata ma da kace gonar abinda ka ba wannan dan nata sauran ƴaƴan naka ka ba su qala la iya fattaqullaha da sai annabi yake ku ji tsoron Allah wa adilu baina auladiku ku rika adalci tsakanin ƴaƴan qala numan yace faraja sai mahaifi na ya dawo faran da adiya da wuya ce kyautar nan na kwaci shi ke nan zance ya kai na kwace kyautar da ne tabbai ba waqafuna ne inda nasi eh inda nasi ya zo to ba ta ja وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ba su da zaɓi in dai zaɓin Allah ya fito da na manzarza to ba su da wani zaɓi mu ne yanzu sai mutum ya yi kuskure ma ya ga ya zai gyara abu babu al'umra babu da yake magana akan al'umra kun ji na kyauta al'umra daga al'umru ne al'umru bil ayn rayuwa kenan an gane ko shi ne mutum ya zo ya ɗau gida ya ba mutum ya ce zauna iya rayuwarka ko kuma na ba ka wannan gidan iya rayuwarka da dangin da ƴaƴanka wani aqidika zuriya kenan kai da danginka haka ake ko dai mutum ya ce ka zauna iya tsawon rayuwarka ko kuma har ƴaƴanka ko kuma mutum ya ce a'a na ba ka wannan gidan mutukar ina rayuwa kaga ya tsara wani sharadi mutukar ina rabe yake ji da wannan idan na mutu to ka dawo da shi na ba ka wannan gidan ka zauna iya rayuwarka kai iya rayuwarka kai eh kaga da bambanci da mutum ya zo ya ce zo ka zauna a wannan wata fuska kawai zo ka zauna an gane ko to wannan shine za mu iya biya an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma qal qadan nabi sallallahu alaihi wasallam bil umra jabir bin abdullahi yace annabi yayi hukunci akan umra shine ka ba mutum gida ka je zauna iya rayuwarka annaha liman wuhiban lahu cewa wannan abun ya tabbata kyauta ce ga wanda aka yi kyautar gare shi wa kenan wanda ya bayar ko wanda aka ba eh wanda aka ba wa wuhibat lahu saboda ai an maka sharadi cewa iya rayuwarka saboda haka yanzu ba wanda zai zo ya maka rambani domin yana rayu to shine shine malamin fiqh yake cewa an ka ba mutum a ran gida ya zo ka ga yana ta buge buge rushe kan ya tashi kan to ya kamata ka yi hankali domin suka ce in ka bari ya gama rushe ko ina mutane ma sun ce da na sani shi za ga iyaye a da wato yanzu nake ta ganin wasu abubuwa na suke a da yanzu suka ajiye ka abu gida ko da haya kake ko aka kawo wata ran sai yanzu rushewar guri sai gyara za a yi mai gidan dan ya nuna a yan uwa wannan gidan fara wani jama'a domin ana samun wannan rikici yanzu akwai wanda muke da saurari muna harkar dawa da shi yace mahaifinsu gida ya ba wani irin zaman da ta san da musamman malamai a wannan lokacin in malami ya zo daga Sokoto duk ku tambaya za ku ji manyan manyan malaman mu yawa haka aka yi kawai za a zo a baka gida a ce ka zauna to shi wani akwai wani dan uwan sa yana auren yadda ko kanwa kawai da yazo ba shi ayran gida aro ya zo yace ya zauna sai da yake kai 27 duk wasu muke baran da yake na bukata gaba ɗaya ƴaƴan su zai da koma gaba ne kawai yana buƙata yanzu zai amfani to shi ne abin da wato jara'a ba ta so shi sa malayin ka ce in za ka ba da aron to a yi a rubuta cewa na ba ka aro wata shida to za ka wasu hadda lauyoyi cewa wata shida in wata shida sai ka tashi dan kar a ji a bata dan za ga cewa yi wannan da yake kan shirin Allah sai da aka bata kaga 27 aro fa sai da aka bata na'am na'am yawa haka ko da aran ne na'am wani abu da bai saka kara ya karya ba alal akal in gidan dubu dari ne a ce rika bada dubu uku ko dubu goma kun ji wata hikima jastu ya ga ya ga ba da yadda ake to wannan maganin fitina ne kuma za a rika ba shi rashi shi kuma yana ajiye na bulke a wajensa ko ta tana da shi shi yana da shi ma yana da jela wane mutum alaikum assalam ai kun ga lokaci ya kure bari ƙara hadisi eh saura hadisi da ana bi wa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace al umra jaizatu ita ka ba mutum gida ka ce iya tsawon rayuwarsa ya halatta ya halatta amma kun ji formula ji ba ta wajen wannan formula ba to kun ji formula da ake amfani da ita Allah ya dace da mu alaikum salam na'am fa'idar yin haka sai ga jinsu suna zaune fa'ida baya bili take ko eh haya ce amma mai arhagarci ba zai ji cewa na ta bane kuma ƴaƴansa ba ba za su ji cewa ai wani gidan nan na abba bane ka ji wata hikima kuma Allah ya baka yace jiran da ka zo biya zaka duka jin ka kina ba ake ko gurin nan fa ba na abani sabanin wanda ya je kawai ya saki ji to ka ji wannan sune fa'ido dai ma alai zakiru eh da wane mutu a abin da ya taso karshe wace da aka raba aka jirgin da ta fi ta gobe da rana ka ji ko
wanda ya bada abin ya shi ma wanda ya gada ya rasu haka gadan gado asali ma ta ciki shi ne matsalar yanzu ka gani da wannan yanzu malam nuru da wannan ka'idar wata rigima za a yi babu a wannan formula ni ma yanzu kaga in na zo karatu na samu formula sai in yi bayani a kan cewa ga yadda ake yawa Allah ya dakatar da mu yau ko dubu ɗaya ne wane mutum abu ba za ma mu karɓi aro ba yawa Allah ya dakatar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ba mu sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatun ta na alkai kun ce rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yayi mana ya ubangiji idan ki sarka za eh da yake kin karo mu ba mu da wayo ba da bara Allah ka ba mu shiwa gabanni na gari Allah kada ka ban mu da za mu kawo gaba ya ubangiji idan ki sarka Allah ka ba mu wadanda zan tausaya mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa masu jari neman jari da sana'a da aiki Allah ka taimake su wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ta ko a gaba Allah ka shigar mu kasar mu Allah ka zama da ita lafiya iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan da suke Allah ka gidan da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƴaƴanmu da matasa Allah ka shirye da Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da tsohon da mafafafa duk waɗanda suke mana wasiyoyi da addu'a Allah ka biya musu bukatu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين